الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 29 ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 15 ga watan tara miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidai littafi ne na babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karasa bayani game da maganar malam Sa'idi a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki hamalathu ummuhu كرها ووضعنه كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا سنمنجي مغنر علي الشوكاني رحمه الله غمدا حملته أمه كرها ووضعنه كرها مي أكي نبي سنمنجي تفسير دا ابن عاشور رحمه الله شما يي أكركشن دي ونن حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا to bayan din mun tattauna game da waɗannan ayoyi to sai kuma muka shiga gaba ta gaba shine birrul walidain fi qisasil anbiya ko fi qasasil anbiya ma'ana biyayya ga iyaye a cikin kissoshin annabawa alaihimus salam to inda malam anan ya ɗauko mana annabi nuhu alaihi salam inda ya dinga yin addu'a ta neman gafara ga iyayensa kamar yadda malamai suka ce wannan ya nuna iyayen nasa muminai ne kamar yadda ainihin wato ibn uthaymin yake faɗa haza ya dullu ala anna abawai nuhin kana muminai haka imamul qurtubi yake cewa annabi nuhu ya yi addu'a ga kansa sannan ya yi addu'a wa iyayensa wannan ya nuna iyayensa muminai ne haka ibn abbasin yake cewa babu ɗaya daga cikin iyaye da kakannin annabi nuhu da ya kafurta tun daga tsakanin annabi adam zuwa kan shi annabi nuhu dukkaninsu muminai ne babu kafiri ko ɗaya a ciki kamar yadda abdullahi ɗan abbas yake cewa magana tabbatacciya ta zo cewa tsakanin annabi Nuhu alaihi salam da annabi Adam akwai karni ɗaiɗai har guda goma kuma dukkaninsu suna kan shari'ar musulunci shari'ar gaskiya malam sa'idi ya yi bayani game da rabbi gifirli wal walidayya waliman da khalabaitiya muminan to bayan annabi Nuhu alaihi salam sai kuma muka ɗauki annabi na biyu wanda shi ma Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana labarinsa da kuma inda ya mu'amalanci mahaifinsa shine annabi ibrahim khalilur rahman inda aka ɗauko mana wata ainihin wato ƙissa ta abin da ya gudana tsakaninsa da mahaifinsa da irin yadda ya dinga ainihin wato kwantar da kai da kuma tausasa lafazi wajen tattaunawa da mahaifinsa ya kuma ci gaba da maimaita kalmar ya abaci ya abaci ya abaci to wannan shi ma yana daga cikin abin da ke jan hankalina da kuma sauran 'yan uwa game da nuna mahimmancin biyayya da kuma kyautatawa ga iyaye to za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa thumma bayyana lahu anna hadhihi al-asnam allati ya'buduha huwa wa qaumuhu naqisatun fi dhatiha ko قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم بين له أن هذه الأصنام التي يعبدها هو وقومه ناقصة في ذاتها وفي أفعالها فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لعابدها نفعا ولا ضرا بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفع ولا تقدر على شيء من الدفع mala yake cewa sun bayyana lahu sannan annabi ibrahim salam ya bayyana wa mahaifinsa anna hadhihi asnama cewa waɗannan gumaka allati ya'buduha huwa wanda shi baban annabi ibrahim salam wa qaumuhu da mutanensa suke bautawa na kisatun waɗannan gumakan da suke bautawa a matsayin iyayen giji na kisatun fi ha wato gumaka alloli ne ko kuma ababen bauta ne waɗanda suke tauyayyo su a karan kansu wa fi af'aliha sannan abinda mahaifin annabi ibrahim ke bautawa da shi da mutanensa wato na kisatun fi af'aliha sannan tauyayyu ne wajen aiki ba su iya yin aikin komai fala tasma'u ba sa ji wala tubsiru ba su gani wala tamliku li'abidiha naf'an wala darra ba sa iya mallakar wani amfani ko cutarwa ga mai bautar su balla tamliku li anfusiha shay'an minan naf'i bal su kansu ba sa mallaka ba sa mallakar wa kansu wani abu na amfani wala taqdiru ala shay'in min ad-daf'i kaman yanda ba su da wata dama ko iko na wani abu na ije da kuma tunkuɗe abin da zai cutar da su to abin da ba zai iya ba wa kansa kariya ba ba zai iya jawo kansa amfani ba shine zai iya jawo wani amfani ko tunkuɗe wa wani cutarwa in kura na maganin zawo ta yi wa kanta bana ko saboda haka abin da annabi ibrahim yake so ya nuna mahaifinsa amma ta hikima ya ce ai ba abin da za ka kula da shi in kura na maganin zawo ta yi wa kanta mana wa'yannan abubuwan da kake bautawa da kai da mutanenka ba su iya amfanarwa kansu inda wani abu zai zo wajen ya cutar da su ba za su iya tunkuɗe wannan cutar daga gare shi ba idan da wani amfani zai taho ya karkace daga inda suke ba za su iya jawo kansu wannan amfanin ba to baba sai nake ganin waɗannan iyayen giji da kake bautawa in har ba za su iya yi wa kansu wannan ba to ai ba na jin za su iya jawo maka wani amfani kamar yadda ba na ganin dacewar ko kuma iya cancantar tun kuɗe maka wata cuta thumma thanna bi da'awatihi ila al-haq to bayan ya jefa wannan shubuhar cikin kwakwalwa da tunanin mahaifinsa annabi wato mahaifinsa azara thumma thanna bi da'awatihi sannan sai kuma ya biyinta sai kuma ya dora da da'awarsa ilal haq kiransa zuwa gaskiya mutaraffiqan bihi mutalaffifan yana mai amfani da tausasawa da kuma lausasa lafazi ga mahaifinsa falam yasmi abahu bil jahl al mufrid in kun lura a cikin tattaunawar ba annabi ibrahim bai sufanta mahaifinsa da irin gawurtaccen jahilcin nan ba bai nuna cewa babansa jahili ne fitik ba bai sufanta babansa da haka ba duk da cewa haka din ne amma falam yasim abahu bai sufanta mahaifinsa bil jahali da jahilci ba al mufrid wanda yake jahilci fitik wala nafsahu bil ilmi fa'iq kaman yanda in kun lura da tattaunawar annabi ibrahim shi kuma bai sufanta kansa da ilimi mai zurfi ba ko babu inda annabi ibrahim a tattaunawa ya nuna cewa shi yana da ilimi mai zurfi mahaifinsa kuma jahili ne fitik a cikin tattaunawar babu haka walakinnahu qal sai dai cewa annabi ibrahim ya ce inna ma'i da'ifatan min ilmi akwai wani bangare na ilimi ina da wani bangare na ilimin da lasta wato laysat ma'aka wanda babu wannan ilimin a tattare da kai wa zalika ilmu dalala ala tariqi sawi ba wani ilimi bane a ilimi ne na nusantar da kai tafarki madaidaici hanya miƙaƙiya ina da wani ilimi ina da wato wani wani ilimi wanda baka da shi wanda zai taimaka wajen nuna maka hanya mai bullewa kaga anan ka duba bai ce masa cewa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ma lam ya'tik shine abinda malam yake so ya nuna mana anan benu bai sifanta mahaifinsa da jahilci ba shi kuma bai sifanta kansa da cewa yana da wani ilimi mai zurfi fiye da mahaifinsa ba kawai ya nuna mahaifin yana da wani wata fahimta da wani ilimi na nusantar da mutum hanya wadda take miƙaƙiya wadda shi mahaifin wannan ilimin bai zo masa ba falatastankif don haka kada ka kyamaci wannan ilimi da na zo da shi wahab anni wa iyaka fi masirin wa indi ma'arifatun bil hidayati dunak fattabi'ni unjika min an tadilla wa tatiha annabi ibrahim ya ce wahab anni wa iyaka fi masirin ka kaddara da ni da kai yanzu muna tafiya ne ka kaddara da ni da kai dukkaninmu matafiya ne muna tafiya wa indi ma'arifatun bil hidayati dunak sannan ina da masaniya game da hanyar da za hanya ta shiriya a wannan tafiya da muke yi ni da kai dunak wanda wannan ilimin kai kuma babu shi a tattare da kai fattabi'ini sai nake ganin tunda na fi gane hanyar na fi sanin ina ne mai bullewa a cikin hanyar nan da ni da kai duk matafiya ne kai matafiyi ne ni matafiyi ne yanzu mun haɗu da kai a tafiya to amma abin da nake da shi wanda baka da shi shine kwarewa da sanin hanyar da za ta bulle da mu ta kuma kai mu da wuri wanda kai baka da wannan masaniya game da wannan hanyar sai nake ganin dacewar kabini unjika zan tseratar da kai in kubutar da kai min an tadilla dan kakkabata wata tiha ka dimauce domin in na kyale ka na ce to ka bi hanyar ka ne in buta sai nake ganin in ka je zaka samu kanka cikin dimuwa zaka samu kanka cikin te saboda hanyar da za ka bi ɗin ba wadda za ta kai ka inda za ka bane ba hanya ce wadda za ta bulle da kai ba zalika anna abahu kana yara nafsahu ala ilmin azim abin da yasa annabi ibrahim yayi wannan shimfidar ga mahaifinsa saboda mahaifinsa ai shi yana ganin yana da wani ilimi mai girma shi mahaifin li'annahu kana kabira diyanati qaumi domin shi babba ne a addinin mutanen a addinin mutanensa shi babba ne na fata an gane da haka maganar annabi ibrahim ya jingina rashin sani ko jahilci gare shi ba zai karba ba da haka sai ya zo da usulubi wanda yake ganin usulubi ne hakim kwarai da gaske na farko uba ne na biyu kuma yana da wani bangare na ilim babba ne a addinin su to da haka sai yake kokarin jawo shi ta wannan hanyar wa arada ibrahima ilmal wahyi wan nubuwa shi kuma abinda annabi ibrahim yake nufi anan ilimin wahayi da annabta kaga ai shi yana da shi wanda mahaifin bai da shi an gane shi ne inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik an gane ko domin shi ayin anyi wannan zai ga cewa ai shi babba ne a addinin yana daga cikin ainihin wato kusoshi a wannan addinin nasu to saboda haka ya za a zo a jingina masa rashin sani sai ya ce a'a kana da sani a inda kake amma dai wani sani ya zo min wanda kai bai zo maka ba wani sani ne shine sani na wahayi da annabta wa tafrigu amrihi bi an yattabi'ahu ala al-ikhbari bima indahu min al-ilm fayyataccen al'amari annabi ibrahim yana so an yattabi an yattabi'ahu mahaifinsa ya bi shi ala al-ikhbari bima indahu bisa labarta masa da abin da ke tattare da shi da yayi min al-ilmi na ilimi dalilun wannan dalili ne ala da ke nuna anna a haƙiyatar alimi ko alimi wato anna a haƙiyatar alimi an yi taba'a markuzatun fi gari zatil cancantar malami da abishi wannan kafaffan al'amari ne da sashiyar ɗabi'a ce ta hankali duk ɗabi'a ta hankali ta gamsu ta yadda idan wannan malami ne za ga shi ake fi in aka samu wani mai haske na ilimi a guri to za ga kowa yakan sallama ya bi shi wannan ita ce ɗabi'a ta hankali in kuma ba haka ba to kuma an shiga ɗabi'a ta rashin hankali amma ɗabi'a ta hankali duk inda malami yake to fitila ce haske ne a gurin za ga ana biyayya ga wannan malami to shine malami yake ce mana anna a haƙiyatar alim cancantar malami bi an yuttaba'a na abishi markuzatun fi garizatil uqul wannan al'amari ne wanda yake da sashe kafaffe a cikin gariza ɗabi'a irin ta hankali lam yazalil basharu dan adam bai gushe ba ya taqassauna madannal ma'rifa yana bibiyar duk inda yake tsammanin sani wal ilmi da ilimi dan adam duk inda yake tsammanin zai samu wayewar kai zai samu fahimta zai samu ilimi to za ka ga a ɗabi'a irin ta ɗan adam wanda yake hankalinsa bai goce ba to za ka same shi yana bibiyar duk inda yake tsammanin sani wayewar kai ilimi to shi sa da inda aka ce ga malami masani to za ka ga ɗan adam yakan yadda ya bi shi domin ko da yaushe ɗabi'ar ɗan adam yana son wayewa yana son ilimi yana son fahimta ina fata an gane lam yazalil bashar shi sa dan adam a ɗabi'arsa bai gushe ba ya taqassauna yan adam gabaki ɗayansu suna bibiyar mazannal ma'arifa duk inda suke sa rai da tsammanin samun ma'arifa wato sani wal ilmi da ilimi li jalbi ma yanfa'u dan mutum ya jawo kansa abin da zai amfanar da shi wattiqa'i ma yadur da kuma hattara da kiyayewa kansa abin da zai cutar da shi domin idan mutum ya san wannan abin mai amfani ne zai yi ƙoƙarin ya jawo kansa shi idan mutum ya san wannan abin mai cutarwa ne zai yi ƙoƙarin ya kauce masa ya kuma tunkuɗe shi daga gare shi to ya za ka ka iya gane wannan abin mai amfani ne sai da ilimi a ina za ka samu ilimin sai ka je wajen malami shi zai nuna ma abu kaza abu kaza mai amfani ne shi sa duk inda ɗan adam yake yana tare da malami baya iya wadatuwa ga barin malami domin yana son ya samu abin da zai amfane shi yana son kuma ya san abin da zai cutar da shi don ya guje shi wannan ka koma cikin at-tahrir wa tanwir na ainihin wato ibnu ashur zaka ga wannan bayanin da ibnu ashur yayi a cikin tafsirin sa game da wannan ainihin wato magana ta tattaunawa wa zkur fil kitabi ibrahim zuwa karshe a mujalladi na 16 shafi na 150 zuwa 116 zuwa 15 zuwa 116 وقال السعيدي مالا السعيدي يكتوى وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى وفي هذا أتكون ونن تكيتتشن لاباري أتكون ونن كسا da Allah ya bamu ta tattaunawar annabi Ibrahim da babansa to min lutufil khitab akwai tausasa lafazi akwai tausasa zance a ciki walinihi akwai kuma lausasa magana a cikinsa ma la ya kafa wannan ba boyayyen abu bane kai daga ji kana ya abace ya abace ka san akwai tausasawa a ciki fa innahu lam yaqul ya abati ana alimun domin ka duba annabi ibrahim babu inda yace ya baba ni fa malami ne akwai inda annabi ibrahim ya faɗa haka ya abati inni ana alimun kuma ba alimun din bane alim ne alim ne akan mahaifin amma babu inda yayi amfani da cewa ya babana ni fa ka san malami ne naje karatu naje har kasashen waje naje jami'ar islamiyya ko naje kaza naje kaza nayi karatu babu inda annabi ibrahim ya nuna cewa shi mai ilimi ne wa anta jahilun kai kuma jahili ne babu inda annabi ibrahim ya jahiltar da mahaifinsa shi kuma ya bawa kansa wato rigar ilimi aw laysa indaka min al-ilmi shay babu inda annabi ibrahim yace mahaifinsa ba shi da ilimin komai wa inna ma ata bi sigatin annabi ibrahim ma yazo da wata siga ce taqatadi da take hukunta anna indi wa indaka ilman ni ina da wani ilimi kai ma kana da wani ilimi kaga abinda annabi ibrahim magana sa abinda take nunawa bai jahiltar da uban ba ya nuna cewa uban yana da wata fahimta yana da wani ilimi shi ma kuma yana da wata fahimta da wani ilimi wa annal ladhi wasala ilayya sai dai abin da ya iso min lam yasil ilaika kai bai iso maka ba abin da kawai annabi ibrahim kaga ka duba wani usulubi hakim bai jingina masa jahilci ba bai ba wa kansa ilimi ba sai ya nuna cewa wani ilimi ne ya zo masa wanda bai zo wa uban ba walam ya'tika wato yasil yake cewa wasala ilayya lam yasil ilayka walam ya'tika wannan ilimin bai iso gare ka ba kuma bai zo maka ba fayan bagi laka an tattaba al hujja sai nake ganin ya kamace ka da ka bi hujja watan qada laha kuma ka miƙa wuyanka ga hujja wannan ka koma cikin tafsirin sa'idi safha ta 494 za ga wannan magana ta malam sa'idi thumma haddarahu min ibadati shaitan sannan annabi ibrahim ya tsoratar da mahaifinsa game da bautar shaitan faƙala ya ce ya abaci la ta'budu shaitan ya kai babana karka bauta wa shaitan ai la tudihu fi ibadatik karka yi wa shaitan da'a a cikin bautarka fi ibadatika hadhihi al-asnam karka yi wa shaitan da'a cikin wannan bauta ta gumaka da kake yi fa innahu huwa da'i ila zalika domin babu wanda ya kira ka zuwa ga bautar wato gumakan nan sai shi shaitan warrazi bihi kuma shine wanda yake gamsuwa da kuma yadda da wannan bautar da kake kama qala ta'ala kaman yanda Allah madaukakin sarki yace alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan ashe ban yi umarni da wasiya zuwa gare ku ba ya ku diyan annabi adam kada ku bauta shaytan innahu lakum aduwwun mubin cikin suratu yasin inna shaytana kana lirrahmani asiya annabi ibrahim ya ci gaba da cewa mahaifinsa lalle shi shaytan ya kasance mai sabo ne ga Ubangiji mai rahama, ai mukhalifan mustakbiran an da'ati rabbi, ai mai sabawa ne mai kuma girman kai ga barin da'ar Ubangijinsa ne, faɗare da hu wa aba'a da hu, don haka Allah maɗaukakin sarki ya rarake shi ya kuma nesantar da shi da rahama, bala tattabi a hu karkabe shi ta sir mislahu kai ma za ka zama fatattakakke rarakakke daga rahamar Allah in ka bi shi, za ka zama irinsa. sun bayyana lahu sannan ya ci gaba da bayyana masa annahu mushfiqun alai cewa wannan duk abu da yake ta yi masa tausaya masa yake rafiqun bihi yana wato jin tausayinsa faqala sai ce ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman ya baba ina ji maka tsoron kada azabar ubangiji mai rahama ta shafe ka a ai ala shirkika akan wannan shirka da kake yi wa isyanika da kuma sabawar kalima amuruka bihi ga abin da nake umartaka da shi fatakuna lishaitani waliyan kar ka zama majikunci ga shaitan yani fala yakunu laka maulan fala yakunu laka maulan wala nasiran wala mughithan illa iblis za a wayi gari baka da majikunci baka da mataimaki baka da mai agaza maka in ba shaitan ba wannan ka koma cikin tafsirin ibn kathir mujalladi na biyar shafi na 235 thumma lamma lam yusgi lahu abu sannan yayin da annabi ibrahim ya ga mahaifinsa fa bai saurare shi ba wa zajarahu ya ma tsawata ya tsawata masa wata wa'adahu ya ma yi masa barazana faqala lahu sai ya ce da shi salamun alaik aminci ya tabbata gare ka sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafarar ubangiji na innahu kana bi hafiya lalle ubangiji na ya kasance mai haba haba ne da ni fa wa'adahu sai wa mahaifinsa alƙawarin bilisti gifari lahu zai nema masa gafara inda wa'idihi iya a daidai lokacin da mahaifin nan nasa yake masa wato gargadi yake masa barazana wata haddudihi yake jan kunnensa wata haddudihi lahu da lokacin da mahaifinsa yake masa jan kunne wa raddin nasihati alai a daidai lokacin da mahaifinsa yake masa martani yake kin karban nasiharsa a lokacin kuma yake cewa salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi ashe mahaifinka baya kan daidai kana kan sunna mahaifinka shi kuma dan bid'a ne ashe ba za ka lallaba shi ba kai tabinsa ga biyayya kana mai ga kirki ga nagarta sannan kuma ga jan hankalinsa da kake kokarin yi don ya zama ahlus sunna ka duba yadda annabi ibrahim ya dinga tausayawa mahaifinsa ta farkin da yake kai an fahimta da haka idan mahaifinka ko mahaifiyarka tana kan wata fahimta marar kyau ko tana kan wata ɗabi'u marasa kyau to na daga cikin abin da ya kamata shine ka yi biyayyar wanda wannan biyayyar za ta taimaka wajen samun kusanci zuwa gare su wanda a ƙarƙashin haka za ka samu damar tattaunawa da kuma jan hankalin jan hankalin mahaifanka zuwa ga abin da shine daidai fahaluma anhu ka duba yadda annabi ibrahim ya yi haƙuri da mahaifinsa ma a zahu lahu tare da cutar wanda mahaifinsa ya yi masa wa da'alahu ya yi masa addu'a wasu ta ya nema masa gafara ولهذا قال تعالى dan haka ne ma annabi Ibrahim walihaza qala ta'ala dan haka ne ma Allah ta'ala ya ce game da annabi Ibrahim inna Ibrahim la'awwahun halim lalle annabi Ibrahim ya kasance la'awwahun mai bauta ne mai yawan bauta ne ga Allah sannan halimun mai kuma haƙuri ne Allah madaukakin sarki ya siffanta annabi Ibrahim da yawan bauta ya kuma siffanta shi da yawan haƙuri domin irin yadda ya ta fama da gwagwarmaya da ainihin wato mahaifinsa wannan ya nuna irin haƙurin annabi ibrahim alaihi salam ka koma cikin suratul tauba aya ta 114 a sannan kuma ka koma cikin tafsirin ibnu kathir za ka ga abin da ibnu kathir ya faɗa kenan game da wannan aya aurada ibrahim alaihi salam ala abihi dalail ka duba yadda annabi ibrahim alaihi salam ya koro dalilai ga mahaifinsa to wakalar shaukani to lamba ta uku masdarus sabiq eh masdarus sabiq shine ibnu kathir ba masdarus sabiq shine wato ka koma cikin ibnu kathir mujalladi na hudu shafi na 227 yayi daidai wa qala shaukani rahimahullah imam shaukani rahimahullah yake cewa aure da ibrahimu alaihi salam ala abihi dala'ila wan nasa'iha annabi ibrahim alaihi salam ya koro dalilai ga mahaifinsa ya kawo hujjoji da nasihohi ga mahaifinsa wa saddara kullum min habin nida ya kuma yi shimfiɗar kowanne daga cikinsu da dalilan da nasihohin di ya yi shimfiɗa bin nida da kira almutadammin lirrifki wallin kira wanda ya kunshi tausasa lafazi da kuma lausasawa istimalatan liqalbihi saboda kokarin karkato da zuciyar mahaifinsa wamtithalan li amri rabbih da kuma aiwatar da umarnin ubangijinsa a lokaci guda yana son ya karkato da hankalin mahaifinsa da zuciyarsa sannan ya isar da umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa na isar da sako zuwa ga wato sakon addini zuwa ga jama'a wannan shi ma ka koma cikin fatul qadir mujalladi na uku shafi na 396 thumma lam yazal yad'u Allah lahu sannan annabi Ibrahim bai gushe ba yana roƙon Allah ga mahaifinsa bi an ya gafira lahu ya gafarta masa sun hatta ta bayyana lahu har zuwa lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim annahu aduwwun lillah cewa mahaifinsa makiyin Allah ne fatabarra'a minhu to anan ne ya nisanci mahaifinsa a daidai wannan lokacin ne sai fa lokacin da ta bayyana cewa annabi Ibrahim ya gane mahaifinsa aduwwun lillah makiyi ne na Allah madaukakin sarki kuma ba zai karbi nasiha ba ba kuma zai dawo kan hanya ba to a daidai lokacin ne fa annabi Ibrahim ya haƙura ya nisanci mahaifin wa taraka du'a alahu kuma a daidai lokacin ya daina wa mahaifinsa addu'a qala ta'ala an Ibrahim alaihi salam Allah madaukakin sarki ya faɗa game da annabi Ibrahim alaihi salam wa ghafir li abi inda ya dinga roƙa mahaifinsa addu'a ya dinga nema mahaifinsa gafara yace wa ghafir li abi kayi gafara ga mahaifina innahu kana min ad-dallin lalle ya kasance daga cikin batattu surat shu'ara aya ta 86 wa hakaza ko wa hadha ka kauli wannan kaman fadin sa rabbana ghfirli ya ubangijin mu ka gafarta min wal walidayya kayi gafara ga mahaifana walil mu'minina ka kuma yi gafara ga mu'minai yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai kankama an fahimta ko shine yawma yaqumul hisab kaga annabi ibrahim duk da cewa mahaifinsa ya ƙi yarda da shi ya ƙi karɓar musulunci amma ya ci gaba da nema masa gafara ga irin gafarar da yake ta nema masa ana ta karantar da mu wannan ka koma cikin surati ibrahim aya ta 41 qala ibn kathir ibn kathir rahimahullah yace wa hadha mimma raja anhu Ibrahim alaihi salam wa hadha wannan ayoyi da kaji ko kuma wannan ayoyi da zamu ji yanzu mimma raja anhu Ibrahim alaihi salam na daga cikin dawowa da annabi Ibrahim yayi daga rakiyar mahaifinsa wa hadha wannan da zaka ji mimma raja anhu Ibrahim alaihi salam na daga cikin dawo da wato dawowa daga rakiyar mahaifinsa da annabi Ibrahim yayi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya wato istighfari neman gafarar da annabi ibrahim yayi wa mahaifinsa bai kasance ba illa an maw'idatin sai saboda wata yarjejeniya da alƙawari wa'adaha iyyahu da shi mahaifin annabi ibrahim yayi wa annabi ibrahim alƙawarin za mu karanta nan gaba akwai inda annabi ibrahim mahaifinsa ya masa alkawari cewa nan da lokaci kaza zai musulunta ina fata an gane to annabi ibrahim ya ci gaba da nema masa gafara shine allah ta'ala ce istighfarin da ibrahim ya dinga nema mahaifinsa bai zamo ba sai saboda alkawarin da mahaifin ya yi masa falamma ta bayyana lahu amma yayin da annabi ibrahim ya gane annahu cewa mahaifinsa aduwwul lillah makiyi ne ga Allah tabarra'a minhu sai annabi Ibrahim ya nisance shi inna ibrahima lalle annabi Ibrahim la'awwahun mai yawan ibada ne halim kuma mai hakuri ne suratul tauba aya ta 114 ka kuma duba wannan a cikin tafsirin ibnu kathir mujalladi na 6 shafi na 147 wa qala at-tabari imam tabari ya ce lam yakun istighfaru ibrahim li abihi illa li maw'idatin wa'adaha iyya istighfarin da ibrahim ya dinga yi wa babansa bai zamo ba sai dan wani alkawari da mahaifin ya alkawarta wa shi annabi ibrahim falamma tabayyana lahu yayin da ta bayyana ga annabi ibrahim wa alima ya gano annahu lillahi aduwwun cewa mahaifinsa makiyi ne ga Allah khallahu sai ya fita daga harkarsa wa taraka listighfara lahu sai ya daina nema masa gafara wa athara Allah to anan ne annabi Ibrahim ya fifita yardar Allah wa amrahu alaihi da kuma umarnin Allah gare shi fatabarra'a minhu sai ya barranta ya nisanci mahaifin hina tabayyana lahu amru lokacin da al'amarin mahaifin ya bayyana ga shi annabi Ibrahim ka koma cikin ainihin wato tafsirin at-tabari mujalladi na sha biyu shafi na sha tara wa ƙala ibn kathirin aidan ibn kathir ya kuma cewa kana ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam yastaghfiru li abi yana nema wa mahaifinsa gafara muddata hayati tsawon rayuwar mahaifin falamma mata ala shirki yayin da ya ga mahaifin nan fa akan shirka ya mutu wata bayyana ibrahimu zalika kuma annabi ibrahim ya gane haka raja an listighfari lahu sai dai ya dawo daga rakiyar nema masa gafara wata barra minhu ya barranta da shi shine ma'ana wa ma kana istighfaru li abihi illa aw ma kana istighfaru ibrahimu li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya to da ya masa alƙawarin ya ci gaba da nema masa gafara har sai da yaga bai cika alƙawarin ba har mutuwa ta zo masa ya gane cewa ba akan musulunci ya mutu ba to daga nan sai ya daina nema masa gafara kaga kenan ba za ka yanke kauna da mahaifanka da suke suka sauka da kan hanya ba sa kan daidai ba matukar suna da sauran numfashi biyayyan nan zaka ci gaba da yi addu'a zaka ci gaba da yi musu jan hankalin su zaka ci gaba da yi har zuwa lokacin da ta Allah za ta kasance gare su su su duka ko ɗaya daga cikin su to a daidai wannan lokacin idan sun mutu ba akan musulunci bane suna shirka to kaga daga nan kuma ba maganar nema musu gafara wannan in ka kai koyi da annabi Ibrahim shugaba wato uban annabawa ina fata gani qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace ma zala ibrahim yastaghfiru li abihi hatta mat annabi ibrahim fa bai gushe ba yana nema wa babansa gafara har sai da babansa ya mutu falan ma bayyana lahu annahu aduwwun lillah yayin da ya gane cewa mahaifinsa fa makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai barranta daga al'amarinsa wafi riwayatina wata ruwaya lamma mata ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah lokacin da baban nasa ya mutu sai ya gane babansa makiyi ne ga Allah wa kaza qala mujahid haka mujahid ya fassara wa dhahak haka dhahak yace wa qatada haka qatada yace wa gairuhum da wasun su rahimahumullah Allah ya musu rahama ka koma cikin tafsirin Ibn Kathir mujalladi na uku shafi na 290 da mujalladi na hudu shafi na 225 wa qala al-qurtubi imam al-qurtubi rahimahullah yace kana abuhu wa'adahu fi adh-dhahir mahaifin annabi Ibrahim ya yi wa annabi Ibrahim alkawari ne a fili an yi umina bihi cewa zai yi imani da annabi Ibrahim fastaghfara lahu li hadha bisa wannan alkawari da ya masa sai ya dinga nema masa gafara falamma bana yayin da ta bayyana annahu cewa mahaifinsa la yafi bima qala ba zai cika alkawarin da ya faɗa ba tabarra'a minhu sai ya nisance shi an gane ko kaga a wannan kaulin na kurdubi tun kan ya mutu ma ya daina nema magafara yayin da ya lura cewa alkawarin da mahaifinsa ya yi masa na zai yi imani zai musulunta ba zai cika wannan alkawarin ba to daga nan sai ya daina nema masa gafara a koma cikin tafsirin kurdubi mujalladi na 13 shafi na 114 wa qala Allah ta'ala an Ibrahim wa Isma'il to an gama tattaunawa game da yanda mahaifi wato annabi Ibrahim yayi ta fama da mahaifinsa har zuwa karshe inda muka ji to annabi na uku da za a ba mu labarin shi ma yanda ya biyayya ga nasa iyayen shine annabi Ismail alaihi salam dan gidan annabi Ibrahim yanzu kaji abin da annabi Ibrahim yayi ta fama kuma sannan wani sakamako da za ka gane daga Allah madaukakin sarki wata hikima ta Allah madaukakin sarki idan ka bunaka iyayen ɗanka zai bi ka domin shi abin da yayi wa nasa biyayya akai da faman da ya da nasa iyayen shi kuma bari ka ji ɗansa inda aka wayi gari aka jarabce shi da wata jarabawa mai girma amma yawa babansa biyayya akan haka wa qala Allah ta'ala an Ibrahim Allah ta'ala ya faɗa game da annabi Ibrahim alaihi salam wa Isma'il da ɗansa annabi Isma'il alaihi salam falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي أديدي لوك تندى واتو النبي إسماعيل يئسا واتو يئسا ين أيكي tare da mahaifin kaga ya girma kenan lokacin da an gama wahalar yanzu ya zama mutum ya in yanzu ne ka ce an sa shi a makaranta ya gama digiri ya samu aiki kaga lokacin da iyayensa suke sa ran samun cin moriyarsa kenan da haka nan annabi annabi Ismail balaga ma'ahu sa'aya lokacin da zai fara aiki in uba manomi ne ya fara tafiya da shi gona in maharbi ne ya tafi da shi in magini ne ya tafi da shi wajen gini idan kafinta ne a fara tafiya da shi workshop wato workshop ko da sauran wurare irin waɗannan abubuwan to lokacin da Ismail ya kai lokacin da za a fara cin gajiyarsa da moriyarsa qal sai mahaifinsa ya ce ya budayya ya ce ɗana inni ara fil manami na gani a cikin bacci anni azbahuka ni zan yanka ka fanzur ma za ta ra ka yi tunani ya kake gani shi ne fanzur ka yi tunani ya kake gani na dai yi mafarki kuma tabbas a mafarkin an umarce ni in yanka ka ina fata an gane don karka ɗauki biyayyan nan da sauƙi wannan yana nuna illa kwabo ne da kai ya ce ba ni ka ba shi kawai garai fa aka ce ya ce na yi mafarki a mafarkin kuma ina yanka ka kawai amma ka yi tunani me kake gani me ka gani ƙal ya ce ya abatif almatu umar ya ce baba kawai ka aiwatar da abin da aka umarce ka satajiduni insha Allahu minas sabirin zaka same ni in Allah ya wato ya so an gane ko minas sabirin zaka same ni insha Allahu daga cikin masu hakuri wal ma'ana koma cikin suratul safat aya ta 102 wal ma'ana mala yace ma'anar wannan magana anna isma'ila alaihi salam annabi isma'il alaihi salam lamma adraka ma abihi sa'aya lokacin da ya riski lokacin wato lokacin da ya kai fara aiki lokacin da ya kai lokacin da zai iya yin aiki tare da mahaifinsa wa kabira ma'ana ya girma wa tara'ara'a ya taso ya zama matashi wa tsara ya zahabu ma abi aka wayi gari ya kai lokacin da yake tafiya tare da mahaifinsa wa yamshi ma'ahu yake kai kawo tare da mahaifinsa wa balaga sinnan ya kai shekaru ya kunu fil ghalib wanda a mafi yawan lokuta wannan shekarun ne a habba ma ya kunu liwalidaihi wato shekarun da ya fi zama abin ƙauna da abin so ga iyayensa me yasa kad zahabat mashaqqatu domin duk wahalhalun da ake yi da shi sun riga sun kare na fata an gane don haka a daidai lokacin da iyayensa suke ganin lokacin hutunsu ya yi kenan duk wata wahala an yi yanzu ya riga ya zama mutum na fata an gani wa aqbalat manfa'atuhu kuma cin moriyarsa gashi nan ya taho lokacin cin moriyarsa yayi fa qala lahu ibrahim alayhi salam sai annabi ibrahim alayhi salam yace inni ara fil manam kaga shi dai an jarabci annabi ibrahim domin lokacin da ɗansa ya zama matashi lokacin da yake sa ran zai fara cin gajiyarsa da moriyarsa gashi yayi mafarki an ce yanka shi shi ma ɗan yana cikin babbar jarabawa ya taso yanzu ya fahimci rayuwa yana ganin zai fara gina rayuwa sannan kuma an ce an yi mafarki a yanka shi inni ara fil manami anni azbahuk naga a cikin mafarki na an ce wato anni azbahuka in wa haƙiƙa ni zan yanka ka ay qad ra'aytu fil manami war ru'ya na gani a cikin bacci na ma'ana da mafarki annallaha ya amuruni bi dhabhik Allah yana umarta ta da yanka ka wa ru'yal anbiya wahayun mafarkin annabawa kuma wahayi ne fanzur ma za ta ra amma kai tunani me ka gani fa inna amra Allah ta'ala la budda min tanfidihi domin umarnin nan na Allah babu makawa fa sai an zartar da shi fa qala isma'il annabi isma'il sabiran muhtasiban yana mai hakuri da neman lada murdiyan lirabbi yana ƙoƙarin yardar da ubangijinsa wa barran bi walidihi yana kuma nuna biyayya ga mahaifinsa kawai sai ya ce ya abatif almatumar ya baba ka aiwatar da abin da aka umarce ka ai imdi lima amaraka Allah zartar da abin da Allah ya umarce ka satajiduni insha Allahu minas sabirin zaka same ni insha Allahu daga cikin masu haƙuri akhbara abahu annahu muwaddinun nafsahu ala sabr sai ya bawo babansa labarin cewa shi fa ya riga ya sa dangana a ransa ya hakura ya hakura da rayuwar abinda babansa yake tunanin yi da shi kawai ya mika wuya shine ma'ana akhbara abahu ya bawo mahaifinsa labari annahu mutawaddinun nafsahu ya riga fa ya ba zuciyarsa hakuri ya sanya wa zuciyarsa dangana ala sabr akan yayi hakuri akan wannan umarni wa qarana zalika bi mashi'ati Allah ta'ala ya kuma hada hakan da, da mashi'ar Allah yace insha Allah li'annahu la yakunu shay'un biduni mashi'ati Allah ta'ala domin babu abin da yake iya faruwa sai da ganin damar Allah madaukakin sarki yace in Allah ya so insha Allah zaka same ni cikin masu hakuri ina fata an gane to wannan yanzu shine yana da last kobo baban zai ce ba ni ya ce ba zai bashi ba ba fa yana da goman abin da baban ya nema ko ɗarin abin da baban ya nema ya hana ba fa yanzu wannan wanda yake da irin wannan tarbiyyar da irin wannan biyayyar babansa ya ce yi kaza ya ja a waye gari kawai gari ya waye ya ce na yi mafarki jiya an ce yanka ka yanzu ashe in babanka ya mafarki ya ce na yi mafarki an ce ka ban miliyan ɗaya ya ce wallahi jiya kwanta kawai da na kwanta mafarki kawai sai na yi mafarkin an ce ka ban miliyan da a yana ganin cewa za ka yi adgasu ahlam wa ma na hannu bi tawilil ahlami bi alimin an gane ku to wannan ka duba nabi ismail ba mafarkin a yanka shi amma ya mika wuya yanzu duk abin da babanka zai nema kai ka san ba zai kai wannan matakin ba kuma ba zai taba yin abin da tunda shi ba annabi bane ba wahayi ake masa ba ba zai zo ma da wannan ba amma babu wani abu da zai zo maka da shi mai wahala da ya kai irin wannan babu duk abin da zai sa ka ko ya hana ka ko ya nema daga gare ka ba na jin ya kai tsaurin wannan irin wanda aka nema wajen annabi Ismail kuma ya sallama ya yi biyayya ga mahaifinsa a kai yanzu kai abu nawa mahaifinka ya nema ka ƙi kuma kana da ikon da za ka yi abu nawa mahaifiyarka ta nuna ba ta so kuma ka ci gaba da yi kuma za ka iya dainawa to wannan ana ba mu tarihin waɗannan bayan Allah annabawa don mu samu abin ɗauka na karatu don mu kyautata zamantakewa da alaƙanmu da iyayenmu a koma cikin tafsirin sa'idi shafi na 706 wa qala Allah ta'ala annabihi yahya alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari game da annabinsa annabi ya haya alaihi salam wa barran bi walidaihi wa lam yakun jabbaran asiya wa barran bi walidaihi kuma mai biyayya ne mai matukar biyayya ne ga iyayensa wa lam yakun jabbaran bai zama mai taurin kai ba asiyan kuma mai saba wa umarnin Allah annabi ya haya ba haka bane annabi ibrahim annabi ya haya Allah ta'ala ce barran bi walidaihi mai biyayya ne ga mahaifinsa annabi zakariya da mahaifiyarsa sannan kuma walam yakun jabbaran da dai annabi haya ba mai taurin kai bane babansa yayi magana ya ki ya hana shi ya ki hannuwa saboda jabbaran shine mutum mai taurin kai a ce wannan ai ko babansa ce ta hana shi sai yayi ko babansa ne yace baya so wallahi sai yayi ai taurin kai ne da shi to jabbaran kenan annabi haya ba jabbar bane sannan asiyan annabi haya ba mai saba umarnin ubangiji bane Allah ya ce ya bi iyayensa kuma yana bin su suratu maryam aya ta 14 qala ibn kathir rahimahullah ibn kathir rahimahullah yake cewa lamma zakara subhanahu wa ta'ala da'atahu li rabbi yayin da Allah ta'ala ya ambaci biyayyar annabi haya ga ubangijinsa wa annahu khalaqahu kuma Allah ya halicce shi za rahmatin ma'abucin jin kai da tausayi wa zakatin da tsarkin zuciya wa tukan ga tsoron Allah a dafa sai kuma Allah yayi adafi ya jona bi zikiri da'aci da ambatan wannan da'a tasa liwalidaihi ga kuma biyayya da yake yi ga iyayensa wa birrihi bihima da kuma kyautatawa sa ga iyayensa wa mujanabatihi uquqahuma da kuma yanda annabi haya ke nisantar saba wa mahaifansa qaulan magana wa fi'lan da aiki wa amran da umarni wa nahayan da kuma hani annabi haya Allah ya bashi wannan tambarin girmamawa ya shede shi da cewa mai biyayya ne ga iyayensa wa barran bi walidai kaga kenan bai baya saba musu a magana baya saba musu a aiki ba su sa shi yaqi ba su hana shi ya ƙi haɗuwa annabi ya haya ke a koma cikin tafsirin ibn kathir mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da sha bakwai wa ƙala abu hayyan abu hayyan yake cewa wa barran bi walidai ai kathiral birri wal ikirami wat tabjil shine wa barran bi walidai ma'anar wa barran bi walidai annabi ya haya kathiral bir mai yawan biyayya ne wal ikram mai yawan mutunta iyayensa ne wat tabjil mai yawan girmama iyayensa ne ka koma cikin albaharul muhit mujalladi na bakwai shafi na 246 wa qala ibn al-jawzi ibn al-jawzi rahimahullah yace albarru bi ma'ana albarri wal ma'ana latifan bihima mai tausaya musu ne muhsinan ilaihima mai kuma kyautata musu ne ka koma cikin zadul masir mujalladi na uku shafi na 122 wa qala ta'ala annabihi isa alaihi salam haka Allah madaukakin sarki ya faɗa game da annabinsa Isa alaihi salam wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya annabi Isa yace waj'alani Allah ya sanya ni mubarakan in zama mai albarka aina ma kuntu a duk inda nake wa awsani bis sala Allah ya umarce ni da yin sallah waz zakati da zakka ma dumtu hayyan matukar ina raye wa barran bi walidati sannan Allah ya umarce ni da nayi wa gyaci mata biyayya walam yaj'alni jabbaran da dai Allah bai sanya ni jabbaran mai girman kai ba ga iyaye shaqiyan kuma mai saban Allah Allah bai sanya ni in zama shaqiyan kuma bai sanya ni in zama jabbaran ba suratu maryam aya ta 31 zuwa 32 qala al-hafiz ibn kathir al-hafiz ibn kathir yake cewa ai wa amarani bi birri walidati Allah ya umarce ni da na yi wa mahaifiyata biyayya, zakarahu ba da ɗa'atin lahi rabbi, zakarahu ya ambace shi ba'da da'atin lahi rabbih bayan biyayya ga Allah ubangijinsa li'anna Allah ta'ala kathiran ma yuqrinu bainal amri bi ibadatihi wa da'atul walidain domin Allah da yawa yana hada tsakanin umarni da yi masa da'a da biyayyarsa da bautarsa yana hadawa da kuma yi wa iyaye biyayya ka koma cikin tafsirin ibnu kathir mujalladi na biyar shafi na 229 wa qala ba'd ahli al-ilm wani daga cikin malamai yake cewa la tajidu aqan ka saurari wannan maganar wani daga cikin malamai yake cewa la tajidu aqan ba za ka taba samun mai bujirewa iyayensa ba illa wajadtahu jabbaran shaqiya sai ka same shi jabberi ne kuma shaqiyi ne wani daga cikin malamai yake cewa la tajidu aqan ka laliba ka bincika ba za ka taba samun aqan wannan ya bani wato bai fi sati biyu ba wani dattijo muka yi magana da shi sai yake ce min akwai wani ya zo wuce sai yake ce min kaga wannan ya ce wallahi wannan kaɗan ya gani kana ganinsa kamar kamar ya ce yana cikin damuwa na ce gaskiya ya ce wannan damuwar da yake ciki dole ya shige ta ya ce kasan dalili na ce a ya ce su su kaza ne wajen mahaifiyarsu duk kuma suna gidan tare da ita amma ba mai iya bata kwano ɗaya ta ci ya ce a wajena take tara goma ashirin hamsin in sun taru ta je ta auno abinci da kanta take dafa abinci duk suna ciki da matayensu a gida kai wannan bai taro maci ba ya yi wujiga-wujiga ya ce kaɗan ya gani ya ce bari ka gani wallahi ya shiga ya ɗauko min na iya riƙewa 15 august 1963 wata wasiƙa ce ya ce allah ya jarabce mu bayan mahaifiyata ta haife ni sai suka rabu da mahaifina ya ce sai ta je can wani gari ya ambaci garin ya ce sai ta je ta yi aure a can ya ce lokacin ina makaranta ya ce kasan ɗan makaranta lokacin a wannan lokacin komai za a baka baka da matsala kuma ga kudin ga pocket money ya ce tun a wannan lokacin ba fa ma'aikaci ba ne ni pocket money nake tarawa in na tara kawai a lokacin ya ce sai wasiƙa sai haɗa kuɗin sai aika mata ban kirga shekarun ba 1963 to date nawa kenan shekara 60 63 na'am to wasi dan hannaye mamaki ma nace ka amma ka iya ajiya wallahi wacce envelope yaje ya dauko min yaje ya zaro takaddar a ciki yace karanta yace faru duba kwanan watan na gani 15 August 1963 yace to mahaifiyata ce da wannan aikin da nake mata ta rubuto yace me ka gani wallahi in ka ji addu'a da ni albarka Allah ya maka albarka Allah ya kaza ya ce shi sa na gagara shi ma sai ya ci gaba ke dariya ya buga gaba ce shi sa na gagara wallahi ni na ga wannan da ido na ya ɗauko min wasiƙa 1963 ya ce babata ka gani ya ce shi sa ka ganna a kaskance da ce a ka ganna kuma ba na manta lokacin bai fi 'yan kwanaki ba ni ɗansa abokina ne muka je yake cewa wannan dan na Allah ya masa albarka wannan dan uwan naka yake ce da abin nan yana zaune ce Allah ya masa albarka yace wallahi in muka fita da wannan yara duk abin da ya ga na kuran ido ina kallo wallahi in muka dawo kawai sai dai in kai shi a kawo shine abin da muka karanta a can baya aka ce ka dinga kiwon su to shi wannan ya gane sirrin yace akwai ran da kawai yana zaune kawai sai ya ga ana ta kici kaka ana ta kokarin shigo da gado cikin gida ya ce tsofai-tsofai da ni kawai sai ana ta shigo da gado ya ce wani ya aka yi na ka shigo ya ce ai tun da muka fita kana ta kallonsa kana ta kallonsa na san son sa kake ya ce Allah ya masa albarka ya maimaita wannan kalmar a gaban yaron a gaban abokin nawa ya maimaita wannan kalmar ta fi sau nawa Allah ya masa albarka ya ce wallahi duk sanda muka fita duk abin da ya ga na kalla na kuma kallo wallahi yaron nan ashe yana kula sai mun je inda za mu ya dawo ya ajiye ni kawai sai kuma ya zo mun da wannan abu to sai kuma na jona wannan magana tasa da wannan wasiƙa shi kuma da mahaifiyarsa ta dinga shi masa albarka bai samu wanda shi ma yake masa ba yanzu kamata din to da Allah gafarta mala ina ga ma an kai fa kanka kaiwa kun tuno ma kwace nan go an kai kanka kaiwa yawa ku dinga gane wannan karatun shi yasa wannan malami yake cewa ba za ka taba samun mai saba wa iyaye ba in ka kalli rayuwarsa sai ka ganshi jabbaran mai taurin kai ne mai girman kai ne shaqiyan kuma sai ka same shi matsiyaci ne ai ba a saba wa iyaye a wanye lafiya ba a yi ba a yi sun makara'a ya ce kuma ina da hujja wannan malamin da yana kawo haka sai ce ina da hujja sai ya ce wa barran bi walidati walam ya ja'alni jabbaran me Allah ya ce in yi wa gyati mata biyayya in ji annabi Isa ya ce in kuma na yi mata biyayya Allah ba zai sanya ni in zama jabbaran ba kuma ba zai sanya ni in zama shaƙiyan ba an gane qala sai shi wannan malamin ya kuma cewa wala tajidu sayyi'al malaka ba za ka samu wanda ba shi da kyakkyawan mu'amala da yaransa na shago ko yaransa na ofis ba shi da wato waɗanda yake mallaka ko bayi ko yaran da suke karkashinsa ba sa jin daɗinsa ba za ka samu mai mummunar mu'amala da waɗanda suke karkashinsa ba illa wajattahu muhtalan fakhura kuma a daidai lokacin ka kalle sai kaga muhtalan mutum ne mai jin kansa fakhuran kuma mutum ne mai fariya sun makara sannan sai kuma karanta faɗin Allah ya ce wa ma malakat aimanukum Allah ya ce ku ihsani ga waɗanda suke ƙarƙashinku bayanku da duk wanda ke ƙarƙashinka inna Allah Allah la yuhibbu baya samman kana muhtalan fakhura hujja malamin wa ma malakat aimanukum Allah yana gama wannan sai ce inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah baya son wanda ya zama mai takama fakhuran kuma mai kuri mai cika baki suratun nisa ya aya ta 36 ka koma cikin ƙasa yace sayyi'ul malaka ay sayyi'us sani' ila maliki wanda ba shi da mu'amala da kyautatawa game da waɗanda suke karkashin sa ka koma cikin mirqatul masabe mirqatul mafatih mujalladi na shida shafi na 2299 insha Allah sai mu tsaya a nan lokaci yayi sai mu tashi birrul walidaini fi sunna ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana da hakan kai ma kana so abin nan